wannan rana ta juma'a rana mai albarka a wannan masallaci mai albarka mun dawo za mu ci gaba da karatu da muka saba gabatarwa duk sati a wannan masallaci da ke gidan alhaji ƙyadoji ɗalibi a bakin kasuwa cikin jihar gombe muna cikin littafin ishmawi littafin fikiyo a mazhaban imamu malik yau muna 24 ga watan sha'aban hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 17 ga watan uku miladiya shekara 2022 muna roƙon Allah subhanahu wataala ya mana jagora wancan sati mun karanta babi ainihin na abin da ya shafi wanka da kuma taimama wannan sati za mu tashi babi na sharuɗan sallah bismillahir rahmanir rahim malai ce babu shuruɗi salah wannan babi ne na sharuɗan sallah a shi sharaɗi ma'anansa ainihin yana waje da aiki ne in za ka yi aiki sai an baka sharaɗi saɓani abin da ya shafi rukuni shi rukuni ko yana cikin aiki ɗin ne misali yanzu mutum a zai shiga kamar misali ɗariƙon sufaye irin ɗariƙan tijjaniya a ce za ka shiga ainihin sharaɗinta in an shiga ba a fita ka kafin ka shiga ne ake gaya maka sharaɗi sannan kuma ba a haɗa ta da wata ɗariƙa bayan nan ba a ziyaran wasu waliyai sai wanda suke cikin ɗariƙan tijjaniya amma ziyaran na neman madadi in ziyara ne na zumunci na musulunci kamar yadda aka yi silatul rahim wannan ba laifi amma na neman madadi sai wanda yake cikin ɗariƙan tijjaniya sannan kuma ainihin a ce ka girmama iyaye ka yi sallah cikin jami da makamanci haka kaga duka wannan sharaɗi ne amma kafin ka karɓa to haka ita sallah kafin ka yi ta za a ce maka ba kawai ake cewa an tashi a yi sallah ba dole tana da sharuɗa shi sharaɗi kafin a yi ake gaya maka in ka cika sharuɗan sai ka fara yi ya ce to wannan babi zai kantar da mu sharuɗan sallah ya ce walis salati shuruɗu wujubin wa shuruɗu siha ya ce sallah tana da sharuɗa ainihin na wajibci sharuɗa wanda suke wajibai sannan kuma akwai sharuɗa wanda suke na ingancinta bi ma'ana ainihin ba wajibai ba kaga kenan sharuɗan sallah sun kashi kashi biyu akwai na wajibci akwai na inganci yace fa amma shuruɗu wujubiha fa khamsatun amma sharuɗan ainihin wajibcin sallah wanda dole dole sai sun cika yace su guda biyar ne wajibi na same su na farko yace al-islamu shine ainihin musulunci dole wanda zai sallah sharadi ne ya zamto musulmi
afwan da Allah in na ali idan yana kusa ya zo ya ka
na'am yace wajibi ne ainihin mutum ya zamto musulmi wanda ba musulmi ba ko yayi sallah sallan bata yi ba domin already bai ma shiga cikin addinin musuluncin ba bai da kalmar shahada ba kawai ya ga kamar ana sunkuyawa ne shi ma zai sunkuyaye kaga bai sallah ba dole wanda zai sallah ya zamto musulmi wannan sharadi ne na biyu albulu balaga dole sai mutum ya dawo mukallaf ya kai shekaru na ainihin zamtowa mukallafi a in bai balaga ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce ku murci yaranku tun suna shekara bakwai su ringa yin sallah tun suna shekara bakwai ku ringa ce mu su ringa yin sallah domin gabobinsu su saba sannan ya ce wa duribu na alayya idza balagu ashara sannan sun kai shekara goma ba su yi ba ku dake su akan me yasa ba su yi sallah ba yaro fa yan shekara goma in bai yi ba a masa bulala dan nemi tsintsiyan kwakwa a ringa cuɗe shi ya je ya yi sallah sannan a raba wurin kwanciyansa da mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga bai zanto mukallafi ba amma an ce a umurce sun ya shekara bakwai in ya kai shekara goma ainihin bai ma masa bulala tun kafin ya kai shekara sha bakwai ko sha takwas a kai a ce ya kai manzali na balaga to wannan an ce a da kesa akan sallah domin gaɓoɓinsa su saba kada ce kawai sai ya balaga ne za za ce sallah to sallan mai biya ta sai zamto masa aiki kamar icce ne in yana ɗanye aka tankwara shi ba zai karye ba za ga zai ringa lankwasuwa amma in ya bushe kace za ka lankwasa shi karewa zai to haka yaro tun yana karami ka dinga umurtan sa ya ringa ayyuka na alkhairi asali wajen ba da tarbiya kamar yadda aka koyar duk abin da yaro yayi inda yana karami in mara kyau ne to a lokacin kar ka daga masa kafa ka gyara masa ko zagi yayi ko wani abu ka katse shi daga wannan abun to gaba in zai yaga yana jin tsoronka amma in ka bar shi irin tausayi ko kaza yi amara kyau kana dan wannan ɗinsa gaba ya ga ya zo ya yi har ya bushe a kai baka isa kuma ka hana shi ba da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku murci yaran ku suna shekara bakwai da yin sallah in sun kai shekara goma ku dake su akan ta in ba su yi ba sannan ku raba wurin kwanciyar su ainihin da a, mata wannan kenan sai mutumin da ya zama mukallafi a baligi shi zai sallah shi ma sharadi ne sannan wal aqlu hankali wanda yake mahukaci sallah ba ta wajaba kan shi ba wajibi ba ne amma in mutum ya da hankali sharaɗi ne zanto kafin ya yi sallah ya zanto yana cikakken hankali ya zo ya yi sallah kuma akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa yake cewa an ɗaukake wa mutane uku alƙalami bi ma'ana ba a rubuta musu lada ko zunubi su duk abin da suka aikata ba komai na farko shine yaro ƙarami shi ba za a rubuta masa komai ba har sai ya balaga na biyu ainihin mahaukaci shi ma ba za a rubuta masa wani abu ba sai ya samu hankali sannan mai bacci shi kuma sai ya farka an isabi hatta ya talim wa anil majnun hatta ya qal wa anil wa anil naim hatta yastaiqaz an nayi mata ya sai kas wani sabiya ta ya salim wani majuwa ta ya kal yace mai bacci sai ya farka sannan kuma yaro karami sai ya balaga mahaukaci sai ya samu hankali to da haka su ne ainihin aka ɗaukake musu alƙalami amma in ba wannan ba ko rashin lafiya mutum yake dole sai ya yi sallah wani zai iya tambaya kamar wanda yake cikin mayefa ko suma to shi ma duka za su sa shi a cikin sahun wanda ba su da hankali bi ma'ana har sai sun farka daga wannan a rashin a hankali da ba sa ciki hankalin sun ya dawo sai su yi sallah da haka sharadi ne mai sallah ya zanto mai hankali sharuda uku kenan ko na hudu yace dukulul waqti shigan lokaci shi ma sharadi ne ba zai yi kai sallah ba dole sai lokaci ya shiga yanzu misali mutum ya ce shi sallolin gobe asali ma ce gobe akwai zabe da zai intikhab ba mutum ya ce to shikenan gobe shi kan gaskiya zai sallolin gobe yau zai hada su ba za lasa ba gari ba isha na gobe yayi zai yau da dare gobe ba sai yayi sallah ba dan Allah in yayi sallan tayi sallan ba ta yi ba me yasa lokaci bai shiga ba to sharadi ne na sallah dole sai lokaci ya shiga kamar yadda muka karanta a littafi na baya lokutan sallah farko dai a ce sallan azhar ita ce sallah ta farko sannan la'asar magriba isha asuba ko ramawa zaka yi daga azhar zaka fara kai azal lasar wa gariba isha asuba shine kai sallan kwana daya azal lasar wa gariba isha asuba sallan kwana biyu haka zaka ringa yi to lokacin sallan ainihin azar a takaice yana farawa daga rana ta yi zawali daga rana ta yi zawali ta fara yin yamma inuwanka ya fara yin gabar to lokacin sallah ya fara har zuwa daidai lokacin da inuwanka zai zo daidai da tsayinka inda ce zaka kwanta ka kwanta kanka ya zo nan in ka tsaya ma zaka inuwanka a nan yake daidai da tsayin ka kenan to shine lokacin sallan azhar ya gama shiga na la'asar kuma yana fara shiga daga inuwanka ya fara wuce tsayin ka har zuwa lokacin da zai ninka tsayin ka inuwanka ya ninka tsayin ka so biyu duka lokacin sallan la'asar ne daga nan kuma lalurin su yana tafiya daga rana ta yi fasfas har rana ta faɗi idan rana ta faɗi in kai sallan azhar ko la'asar to ka yi su ne ba lokaci zaɓaɓɓe ba ba kuma cikin lokaci na laluri ba ka yi su ne kana mai ramuwa ramuwa za ka yi niyya ma da za ka yi na ramko za ka yi magariba kuma in rana ya faɗi rana yana faɗuwa shi kenan lokacin sallah magariba ya yi gwargwadon lokacin da za ka je ka kama ruwa ka yi alwala ka zo ka yi sallah kana yin sallah shi kenan lokacin ta ya tafi kenan lalurinta kuma yana farawa lalurinta yana farawa har zuwa fitan alfijir sallan isha kuma in wannan jajajajen da yake tsayuwa bayan rana ta faɗi za a ga jajajaja haka a jikin gajimare in ya ɓace to lokacin sallan isha ya fara har zuwa kamar karfe tara na dare in ka raba dare kashi uku to kashin farko a duka lokacin sallan isha ne daga nan kuma larurinta yana farawa har zuwa fitowar alfijir in alfijir yake to baka yi magriba da isha ba bayan alfijir ya fito to in za ka yi su a ramuwa za ka yi su ba ka yi su a cikin lokaci ba sallan asubahi kuma daga alfijir ya to lokacin sallan asuba ya fara har zuwa gari ya yi haske in gari ya yi haske rana ba ta fito ba laruri ne larurin ya fara kenan daga rana ta fito ainihin baka samu kai sallah asuba ba ka zo zaka yi to niyyar ramuwa zaka yi to wannan sune lokutan salloli guda biyar na azhar la'asar magariba isha'i lokutan su muktari da kuma na daruri zababbe da kuma wanda ba zababbe ba bayan wannan lokutan ramuwa sunan su to alayya halin ba zai yi kai sallah ba sai lokaci ya shiga inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawqutan sannan na hu- ah, na biyar yace bulugu da watan nabi sallallahu alaihi wasallam ainihin riskan aikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ainihin sharadi ne da haka wannan sharuda su ne guda biyar musulunci a ya zanto mukallaf balaga sannan hankali shigan lokaci da bulugu dawa wannan su ne sharuda na wajibci na sallah kafin mu yi sallah dole sai ya cika wannan sharuda sannan sharadi kashi na biyu shine shuruɗu siha ya ce wa ma shuruɗu sihatiya sharuɗan ingancin sallah ya ce fasitta su shida ne ya ce ɗaharatul hadasi tsarkin kari tsarkin kari shine ainihin abubuwa da suke fita daga jikin mutum kamar yadda muka karanta a ce ainihin uku ta gaba biyu ta baya bawali da ainihin mazi da wadi sai kuma ga'idi da ainihin arri da haka wannan guda biyar su ne hadas inda har ya fita to dole ne ka yi wannan tsarki kafin ka yi sallah kaga sharaɗi ne na ingancinta zamto ta inganta Ah, amma in aka samu laruri misali ba a samu ruwan wankewa ba ko kuma tufafin da najasa ba a samu abin da za a wanke ba misali ko kuma a akwai sitirce al'aura shi ma sharaɗi ne na inganci ba ka samu abin da aka sitirce ba sai a ce to ai laruri ne ka yi sallan haka bi ma'ana ba laifi kaga sharadi na inganci kenan amma musulunci sharadi na wajibci ya ce ai ba musulmi ne ya sallan haka ba laifi an karba ba zai yi ba shi sharadi ne na wajibci dole sai ya zama musulmi dole sai ya zama kuma mukallafi sannan kuma amma an ce a umurci yaro ba kada manta yaro ce na karin ya umurce sa sannan dole sai yana da hankali in yazo ba shi hankali ya yi sallah kawai za a ce ya yi dungure ne ya yi amma ai ba hankali sannan kuma dole lokaci ya shiga ba ya ce to ba laifi tunda lokaci bai shiga ba za ka yi sallah za a karfe tara na safe ba komai a a bai inganta ba amma shari na inganci laruri yana iya zuwa ya riske su kamar tsarkin kari baka samu kayi ba kuma ba a samu abun da za yi tsarkin ba lokaci kuma zai fita to an ce ta in ba laifi kai sallan a haka ya ji a ce lokaci ya fita baka yi ba da haka daratul hadas na biyu daratul khabas shine tsarkin dauda ka tsarkake ainihin jikinka da tufafinka da kuma inda zaka yi sallah shi wannan tsarki ne na ainihin dauda shi ma sharaɗi ne amma na inganci biyu ko tsora guda hudu yace istiqbalul qibla fiskanta alqibla shi ma sharaɗi ne na ingancin sallah kafin ka yi ka fiskanci alqibla na ake fiskanta amma da laruri zai iya zuwa ya gifta ka rude baka san da alqibla take ba sai ka kalli kudu ko ka kalli arewa kai sallah shikenan bayan ka idar sai ka ce maka fa ga inda alqibla yake to sallan ka yayi amma ana so ka me da sallan matukan lokaci bai fita ba kaga wannan sharadi ne amma na inganci amma na wajibci ba ba zai karbi wannan ba in na wajibci ne aka ce kawai lokaci bai ba kai sallah ce a shikenan ba laifi ba ya kai sake ba a'a dole ne ka sake haka a ringa a shi sa ake dan bambancewa yace sanan situl aula sitir ce al'aura shi ma sharadi ne na ingancin sallah al'auran namiji tsakanin gwiwansa da ainihin cibiyansa daga cibiyan zuwa duka al'auransa ne amma in zai yi sallah kar ya zai yi sallah ya sa wando haka ya jawo shi ya rufe cibiyansa haka ya jawo sosai ko mayafi ya daure ya rufe gwiwansa ya ce zai yi sallah a sallan mace ba a son haka ana so ya daura koda wani abu ne a kafadansa yi mana koda da singlet ne ya daura amma mutum zai zo gaban Allah ya kamata ya sa abu na kamala ma yayi amma in ya wancan yanayin fa sallan ta yi ba ce ba ta yi ba amma son samu inda ce zai je ziyara ne wajen sirkinsa ai ba zai tafi masa haka ba to amma ga shi na gaban Allah da shi Allah laisa ka misli shay'un shi ba wai ana kamanta shi da wani abu bane shi baya kama da komai wa huwa samiul basir da haka layi halin in zai yi son samu ya sa hula da sauransu domin akwai al'ada al'ada kuma tana shiga cikin shari'a al'ada tana shiga cikin shari'a in shari'a ta zo ta samu mutane da al'adansu za ta duba in al'adar nasun ya yi daidai da shari'a sai ta ɗauka in bai daidai ba shari'a sai ta soke na al'adar sai sa ke cewa al'ada muhakkama al'ada ta daga cikin source of islamic masajiru tashri masajiru shari'a guda wajen tara ko sha ɗaya da haka al'ada tana ciki misali yanzu an ce al'auran namiji da gwiwa zuwa cibiya dole sai ya sitirce kafin ya yi sallah amma an ce ana so ya ɗaura wani abu a kafaɗunsa ta misali sai ya rataye kamar mayafi ko ya sa singlet sai a ce kuma Allah ya kiyaye gwaji ne fa ba wai da gaske ba alababil masal a kan babi na misali sai a ce limami ne na juma'a ya shigo amma da wannan turikwata ya shigo misali sai kuma ya ɗaura da Allah jama'a za su bar shi jawon nan salon juma'a din ko ba hula a kansa me yasa ya saba wa al'ada yasa ake cewa al'ada muhakkama yasa aka ce abun da aka shar'anta shi a shari'a a almashru'u shar'an abun da aka shar'anta shi a shari'a kaman abun da al'ada kai ya tabbatar da shi kaman shi ma shari'a ne in al'ada ya tabbatar da abu to kaman shari'a ne ko hula ne baka da shi ko hula ne baka sa ba to sai a ce kawai mu ya saba wa al'adarmu amma yin a ƙasar larabawa ne ko turawa za su ja salon juma'a ko da tirikota daga da mena ake cewa ƙaramin riga ɗin nan ƙananan kaya zai zo yawon membari ya yi wa'azi ya larabci to su al'adansu ba komai ba komai su ba ba komai ba ne al'adansu to amma mu al'adanmu ko hula baka sa ba za ka yi sallah ba ma salon juma'a ba ko kamsu salawati ne sai a ce kai baka cika kamalan yanda ya kamata al'adanmu ba al'adanmu ya kamata ka sa hula son samu ma dan samu malum malum to alayya halin al'ada muhakkama ita ma al'ada tana shiga cikin shari'a don haka sitirce al'aura shi ma wajibi ne sharaɗi ne kai na ingancin sallah sannan al'auran mace kuma dukkan jikinta al'aura ne banda fiskanta da tafukan hannunta wannan kenan sai ya ce kuma tarkul kalam barin magana a cikin sallah kaga shi ma shari'a na ingancin sallah amma da a ce mutum zai kuskure ya yi magana ba za a ce sallan ba ta yi ba sai dai a ce kawai sujadan badi ta hau kan shi amma ya yi magana ne domin ya gyara wa liman sallah ba komai liman ya ɗauke masa wannan magana ɗin da ya yi wannan kenan sai wa tarkul af'alil kasira barin ayyuka da yawa shi ma sharaɗi ne na ingancin sallah in kai aiki ɗan kaɗan sallan ba komai ta yi kamar misali a ce maciji ya zo wucewa ka ɗauki sanda ko kunama ko wani abu kaga aiki kai da haka kuma an ce za a yi sallah ba a yi an ce wa tarkul afalil kasira da yake barin ayyuka sai ce alkasira masu yawa da haka dole ka bari amma in dan kaɗan ne ba laifi kai in aikin yayi yawa to shi yake bata sallah wannan kenan su ne ainihin sharuɗa na ingancin sallah guda shi da tsarkin kari tsarkin dauda fiskanta alƙibla sitirce al'aura barin zance barin magana kenan da ko barin ayyuka da yawa a cikin sallah wallahu alam Allah ne masani wannan suna sharuɗa kaga suna da bambanci da na wajibci da na inganci su na wajibci kamar yadda na ita maimaita tun da zo ainihin dole ne wajibi ne kafin ya yi sallan sai ya zama musulmi baligi mai hankali sannan kuma lokaci ya shiga bayan nan kuma a ainihin bulugu dawa shi kuma na ingancin sallah tsarki na kari laruri yana iya shiga bai samu ruwan ba sarkin dauda ya ce yiwa wurin da zai yi sallah din bai sani bai zai sallah wuri mai dauda bayan ya yi sallama sai ga ci ai taburman da najasa kaga zai saki wannan sallah din misali bacci kan lokaci bai fita ba sannan sitirta al'aura bai samu ba hasali ma an ce in jama'a da yawa za su yi sallah ba su da kaya a jikinsu kowa ba shi da abin da zai al'auransa da shi aka ce to su rufe idonsu su yi sallan a haka duk wanda ya bude idonsa shi kuma sallansa ta ɓaci kaga an ce sharadi ne fa spiritual aura sai aka ce to ai ga shi ba kayan kowa to kaga aka ce to ga yanda za su yi sallah din kaga shi sharadi na ingancin talaruri yana iya shiga ainihin a samu akasin haka sannan fiskanta alƙibla kamar yadda kawo spiritual aura ma haka barin magana da kuma barin ayyuka da yawa Allah alam wannan kenan sai babi na gaba mala yace babu fara'idis sala wannan babi ne da zai kantar da mu farillan sallah yace wa sunaniha da sunnoninta wa fada'iliha da kuma mustahabbanta wa makruhatiha da kuma ainihin abubuwan da ba a so a yi a cikin sallah din a saboda yanayin lokaci insha Allah za mu tsaya nan a har sai zuwa bayan azumi za mu tashi wannan babi na farillan sallah da sunnoni da mustahabbai da abun da ba a so a yi a cikin sallah din insha Allah ta'ala kafin mu tsaya muna so mu danyi tunatarwa kaɗan game da abun da ya shafi azumi na watan Ramadana. mun sani insha Allah muna cikin watan Sha'ban yau kusan kwana 24 wannan wata din saura bai fi kwana ainihin shida ba ko kuma mu ce kwana biyar misali ko kwana bakwai yanayin da ya fito wata azumin watan ramadana zai kama watan azumin watan ramadana zai kama da aka za mu ɗan yi bayani kaɗan aka abin da ya shafi watan azumi shi azumi ɗaya ne daga cikin a ƙawa'idul islam guda biyar a tauhidi da sallah da zakka sai azumi da hajji to da haka azumi din nan ɗaya ne daga cikin harkanul islam guda biyar da haka tun da watan ya gabato za a yi faɗakarwa kaɗan game da abin da ya shafi azumi a takaice kafin mu tsaye tambayoyi a yaduwa insha Allah ce shi azumi yana da sharuɗa ainihin guda shida malam ya ce na farko akwai musulunci dole mu ce ta musulmi mai yin azumi kaga wanda ba musulmi ba in yayi azumi ainihin ba shi ladan azumi kawai ya sha yunwa ne da ishin ruwa hasali kuma Allah ya kiyaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ma yake cewa yayi yawa mai azumi a cikin azumin sa bashi da wani lada sai yunwa da ishin ruwa shi musulmin ma dalili yana azumi ka samu yayi ƙarya yana azumi yayi sata yana azumi ya aikata asuwa mara kyau ya to kaga azumin sa ya zanto bashi da lada shi ma illa yunwa da ishin ruwa dan haka alayya halin wannan kenan wanda yake musulmi amma alayya halin sharadi na azumi na farko mutum dole zamta musulmi sannan ya zamta baligi sai ya balaga zai azumi yaro ko ya yi azumi yana da lada amma layi halin baligi ya kaɗa rayuwar azumi wasu suna cewa wai azumi wata ramadana ana sa yara ƙanana wai domin su saba kafin su girma kamar yadda ake cewa sallah a yi sai ni malam yake cewa to ai shi azumi abu ne wanda manyan ma ba sabawa suka yi ba hakuri suke suke yin sa ballantana kuma yara saboda yunwa da yake ciki sai yasa Allah Qur'ani yake cewa kutiba alaikum siyamu kama kutiba allazina min qablikum an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabtawa wanda suka gabata kafin ku Allah fa ya kawo ne ya dan kamar misali a lallabi mutum in an nuna maka cewa wani yayi kafin kai zaka ji a to shikenan ni ma zan yi in aikin wahala ne to sai an dan jona da wani abu saboda ka ji saukin yin shi isa Allah ya ce an wajabta muku azumi bai shiru bai ce kamar yadda aka wajabta wanda suka gabace ku kawo ku ku dan jiri lif saboda yana da wahala yana da wahala a dukkan aikin wahala ko wani abu aka sace da Allah kai abun nan mana da zuwa ne ma yayi ranan nan man wani yayi yanzu misali ko gina masallaci zai ko wani abu za ce wani ka bada wanka wani ma ya bada kaza kaga wanda ya bada kaza din ya dawo kamar matashiya za ka ɗan ji ƙwarin gwiwa amma in ka ji kowa bai bayar ba ce kuma ka bada kaza ka ɗan ringa jin wani wannan to shi ma azumi haka da haka ainihin yaro zai iya yi amma layi halin sai mutum ya zama baliki sannan na uku ya ce hankali kar mutum mahaukaci ne ce zai azumi zo da bashi da hankalin ma da ce masa ya azumi din sannan na hudu tsarki daga jinin al'ada da kuma ainihin jinin biki in mace tana yi ba za ta yi azumi ba amma za ta dinga duba tsarkinta duk lokaci-lokaci kafin alfijir ya ke to wajibi ne ta duba tsarkinta domin kar ta sake alfijir ya wuce kuma ta rasa ta samu tsarki ta rasa cewa kafin alfijir ya ke ko bayan alfijir amma inda ce za ta samu tsarki bayan alfijir ya fito ran yi sallan asuba to azumin wannan ranan ba za ta yi shi ba ba za ta yi azumin wannan rana din ba amma in kafin fito alfijir ne za ta yi niyya ko da ba ta yi wanka ba ta yi azumin wannan rana din sannan kuma ainihin lafiya mai lafiya shi yake azumi wanda ba shi lafiya ba zai yi ba sannan ikama bi ma'ana mutum ya zamto mazauni ne ba matafi ba matafi an dauke masa azumi wannan kenan a takaice sharuɗan abin da ya shafi azumi na watan ramadana sai kuma nau'ukan azumi ɗin shi azumi yana da nau'uka wajen guda shida akwai azumi na wajibi wanda dole ne a yi shi shine kamar azumin watan ramadana da kuma rama shi da kuma azumi na kafara shi rama azumi in mutum ya sha misali Allah ya kiyaye cikin kuskure ko ya karya azumin sai manta ya ci abinci to wajibi ne shi ma ya rama wannan azumi din sannan kuma ainihin ya sha ruwa da gangan ko ya ci abinci da gangan ko ya karya azumin sa da gangan nan kuma kafara ya hau kan shi sai ya yi sittin kuma sai ya rama wannan azumi ɗayan da ya sha ɗin wannan azumi ɗayan da ya sha sai ya rama shi kuma sai ya yi guda sittin kaga shi ma duka wajibi ne sannan nau'i na biyu akwai azumi na sunna kamar azumin ashura da kuma azumi ranar goma ga watan muharram da makamantansu sannan akwai azumi na mustahabbi wanda ana so ne a yi a azumi a cikin watanni masu alfarma da watan shaban da kuma azumi na goma da ake na watan zulhijja da azumi ranar arfa da kuma azumi guda shida na siti shawwal da ake bayan watan azumin ramadana da kuma azumin kwana uku na kowane wata ana so a yi a yamul bidi ran da wata ya haske ana so a yi wanda kuma imam malik ya karanta cewa ba lalle bane sai wannan ranakun ba gudun kar mutum bai samu yayi a wannan ranaku ukun ba ya ce ta ai sun wuce sai wani wata alayyi halin a watan da ya kai kokari kai azumi guda uku mustahabbi ne ba ainihin wajibi ba sannan azumi na nafila shine yin azumi kowane rana ba tare da wani lokaci ko kuma sababi ba amma a cikin ranakun da bai zamto an hana ba akwai ranakun da makruhi ne mutum ya azumi sannan azumin da ya zamto haramun ba a so a yi shine azumin ranan idi karama ranan sallah ce yau sallah mutum ya azumi ba a so ko kuma a ce babban sallah ne yau a ce mutum ya yi azumi da kuma ayyamu tashrik ranaku guda uku na sallah din nan a ba a so mutum ya yi azumi to amma wani zai iya tambaya ya ce to yanzu muna cikin wani zamani wanda za ka ga an ce yau sallah ne amma kuma za ka samu wannan shi kuma ba yau ba ne sallansa ba to shi kuma ya za a yi kenan shi a wurinsa shi ba yau ba ne sallansa ba to alayyi halin ana lura ne da ainihin imam na gari bi ma'ana jagoran gari sarki na gari in yayi sallah to shine ranar sallan ake nufi ko aka samu a da sarki shine sarki kuma limami kuma alkali kuma malami duka haka ake yi to amma yanzu zamani ya shigo ainihin kan al'umma ana samun sabani na fahimta sannan azumi akwai wanda ba a so mutum yayi shine siyamul makruh yace shine saumu dahar azumi na zamani mutum yace kawai shi ba zai yanke ba kullun zai dinga yin azumi ba zai dinga shan ruwa ba kullun kullun kawai ba fashi sai wata ramadana ya zo na ramadana yana wucewa kawai ta azumi to wannan shi haramun ne ba a so sannan azumin ranar juma'a ainihin a keɓance mutum ya ce zai azumin ranar juma'a ba a so shi ma a keɓance amma in nuzuri ya yi ko kuma yana kafara ne ko ramuwa ya biyo da shi wannan ba laifi illa ya suma yawman qablahu sai dai in kai azumin ran alamis sai kai juma'a ko kuma kai azumin ran juma'a sannan kai asabar amma kawai ka ce ran juma'a zaka yi na nafila haka kawai ba a so ba a so sannan kuma azumin rana ranar asabar haka kawai a keɓance ka ce ake azu ranar asabar na nafila ba wai ramuwa ba ba kafara ba nuzuri ba ba makamancin haka ba shi ma haramun ne ba so sannan azumi ranar arfa ga wanda ya je arfa mutum ne alhaji ya je aikin haji ranar arfa ya ce zai azumi shi ma haramun ne ba a so amma mu da wanda bai samu ya je ba yana nan yin azumi ranar arfa sunna ne ana so ya yi amma shi wanda ya je alhaji ne na arfa din ba a so ya yi haramun ne sannan azumi ranar kokonto kamar da ce wata ya kama bai kama ba mutum ya kwanta bacci kawai ce ni kan nayi niyya in wata ya kama gobe zan tashi da azumi in bai kama ba ainihin ban tashi ba sai aka yi dace kuma ana wayan gari ya tambi labari aka ce an ga wata ya ce alhamdulillah ran wanka kafin na yi bacci ma nayi niyya na ce in dai gobe azumi ne zan tashi da azumi to shi ma azumin sa bai ba azumin sa domin yana kokonto sai ya tabbatar wata ya kama kafin fitowar alfijir sai ya yi niyya amma alfijir ya keto kawai kama baki zai yi ya kama baki a kai wannan azumi zai rama wannan azumi na ranar bayan watan ramadana sannan ainihin falistiyar insako yauwa ana so ya kama baki ko kuma ya yi azumi ta ɗauwa ne ce wannan ta ɗauwi ne dai dole dai ba zai ci abinci ba sabanin ya nema mu shafi ya faɗa sannan azumi yana da farillai yana da sunnoni yana da mustahabbai a takaice farillansa akwai niyya mutum ya yi niyya tun kafin ainihin alfijir ya keto sannan ya kame gabarin ci da sha a tun daga fiton alfijir har rana ya faɗi sannan kuma ya kame daga barin ainihin tarawa da iyali sannan kuma duk abin da zai jawo mani ya fita shi ma ya kame domin yana kare azumi sannan ƙwaƙulo amai mutum istisqa shi ma haramun ne inda har ya yi ta azuminsa ya kare sannan sunonin azumi akwai sahur ana son mutum ya jinkirta sahur kai sahur karfe 12 ko karfe 1 dare yayi kokari yayi sahur kaman karfe 4 kafin da alfijir ya keto gwargwadon yanda ya gama sahur din da keton alfijir bai fi kamar ya karanta ayoyi hamsin ba ya ke bada misalin kamar wal mursalati ta tana da ayoyi hamsin gwargwadon da zai karanta ta da karatu haka madaidaici sannan da dama wasu ba sa son yin sahur din wani zaka ya yi sahur din wai yana yin kamar a wannan makwas ko kuma ƙwarnafi ko wani abu makamancin haka to alayyi halin sunna ne ko da ruwa ne ko da ruwa ne mutum ya dan kurba yana da kyau a sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kwadaitar ayi sannan in shan ruwa ne kuma ana so ya jinkirta a ya gaggauta kai afwan sahur ne ake so ya jinkirta shan ruwa kuma ya gaggauta in an ce rana ya fadi kai kokari ko dabino ne ka sha ko ruwa ana so musamman ma dabino abu mai tsarki ko ka samu ka samu ruwa ka sha kafin ka yi sallah garga ce kai sai ka yi sallah magriba ka yi na filfili ka yi waye waye da sauransu karka ce ma ga hadisi a cikin muwadda wanda an rawaito ko sai na umar sai na usman ne an ce ba sa shan ruwa sai an yi sallah magriba amma hadisin an ce da ifi ne kwarai da gaske gaggauta shan ruwa yana da kyau sunna ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ainihin jinkirta sahur shi ma sunna ne karka yi da wuri sannan kiyaye ainihin harshe mutum ya kiyaye harshensa kada ringa yawan surutu ana so ka yawaita azkarai karatun alkurani musamman karatun alkurani ayyuka na alkhairi sannan ku ce kiyaye gaɓoɓinsa sannan itikafi shi ma sunna ne a ƙarshen watan ramadana sannan mustahabbansa mutum ya raya azumin da ibada ya yawaita yin sadaka ya yawaita yin sadaka an jana sallam yana yin sadaka amma cikin watan ramadana yana ninninkawa kuma watan sallam yana yin sadaka fiye da iskan da muke shaka yanzu iska da muke shaka da Allah biya muke yi da ce layi zai a ce wane ya shaka wane ya shaka wane ya shaka idan an yi ta mutuwa amma ga kowa kawai shaka wani wani lokaci mutum zai manta ma yana yin numfashi ko kawai shaka muke wannan sallan to kyautansa ta fi iskan da muke shaka kyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka to ana son yawaita yawaita yin sadaka musamman a cikin watan Ramadana da ciyar da ainihin wanda ya azumi ba karamin falala yake da shi ba kwarai da gaske sannan walfitru ala halalin duna shuba ana son mutum ya ci abinci ya sha ruwa da abin da yake na halal ba na shubha ba kare je ci abin da yake haramun Allah ya kiyaye ce dauko na wani ya ci ana son mutum ya samu abin da yake halal ne sannan kuma mutum ya fara shan ruwa da 'ya'yan itacuwa ko kuma ruwa shine kamar dabino kenan ko 'ya'yan itacuwa sannan mustahabbi ne har yanzu tsayuwan dare musamman lailatul qadri daren lailatul qadri a cikin irin wannan wata na ramadana ainihin ake samun wannan dare din to ana son mutum ya yawaita tsayuwan dare musamman da lailatul qadri daga rana ta fadi ainihin an yi sallah to daren yana farawa in kai nafila raka'a biyu kaman kai nafila tsawon wata dubu ne lailatul qadri khairun min alf shahr in a daren ka bada sadaka naira daya kaman ka bada sadaka gurgudun kwana dubu ne kana bayarwa haka ake ninninkawa in kai salati wa nasa salam guda ɗaya haka dukkan ayyukan alkhairi da kai to da haka tsayuwan dare na lailatul qadri shi ma ainihin ana son shi kwarai da gaske dukkan azumi wata ramadana ma tsayuwan sa ana so musamman kuma daren lailatul qadri sannan wanda suke bata azumi su ne ainihin kishiyoyin farillai musamman ma ainihin fitowan al'ada in al'ada ya zo mace to azumin ta ya karye haka nan kuma haihuwa sannan kuma hauka in mutu hauka ya same shi ko suma ko kuma ridda makamantan duka yana bata azumi ko kuma ci da gangan da sha da gangan shi wannan abubuwan da suke bata shi ne amma inda gangan ya ci ba ko da ya sha da gangan to wannan azuminsa ya ɓaci sannan kuma ya kafara ta haukansa amma wannan ya faru kamar al'ada ko kuma hauka ko suma wannan makamantansu duka azumin kawai ya ɓaci ne sai su jira har sai sun samu tsarki sai su fara yin azumi amma wanda ya sha da gangan shi kuma ya ɓaci azumin kuma ya kama bakinsa kuma sai ya yi kafara kuma sai ya rama azumi ɗin wannan kenan sannan abubuwan da ba a son yi a cikin azumi abubuwan da ba a so na farko akwai alwisal shine ainihin wa yake ce masa wucal kamar da hausa bi ma'ana an sha ruwa bai sha ruwa ba kawai ya zarce da asuba ba zai saur ba ya zarce to ba a son yin haka ana so yi kokari ya samu abinci ya ci lokacin sauri ya kokari ya sahur to yin wical din da ake yi ba a so makaruhi ne amma in mutum ya ba ya ce komai ba an sha ruwa bai sha ruwa ba dare yayi bai ci abinci ba asuba ta yi bai yi sahur ba kawai ya ƙara zarcewa ya ta zarce to wannan ya aikata abin da ba a so saboda nan sassa ce libadanika alaika haqqun jikinka ma yana da haƙƙi a kanka karka wahalar da shi kuma jikinka shine abun hawanka ka dinga tausaya masa domin in baka yi daidai daidai ba wata rana zai zo ya gagara ɗaukanka jikin na kan gashi kana kallo kana so ka yi ka yunkura sai ka ji kafan ta gagara ko kuma hannu ko baya saboda me yasa baka bashi haƙƙin sa da ya kamata musamman kuma Allah ya kiya in girma bai zo ba amma in girma ya zo shi wannan akwai dalili akwai dalili girma ya zo da haka ya ka ringa daidai daidai kar kuma shi dan ya rinjaya ya ci ai jikin kana da haƙƙi a kanka ka ci wancan ka ci wancan nan kuma ya je dulma yadda kai Allah ya kiyaye ka ga cuta kuma ta kama mutum a ce yawancin kaza da kaza shi ya jawo masa da haka jikinka abun hawanka ne ka ringa ɗaukan sa ainihin daidai daidai gwargwado ko na filfili za ka yi kai daidai raka goma ko ashirin kaga ta kai raka ɗari biyar raka ɗari uku gobe ma ka yi jibi ka yi daga nan kuma ya gaga abun ya gagara jikin ba zai ɗauka ba ya gaji amma zuciyan ko ya ga tana so wata rana maulana shek Allah ya ƙara masa lafiya ya ja kwanansa yana cewa akwai wani almajirinsa ya zo kusa da shi ya shiga mota ne sai ya rike motan haka irin inda ake rikewa yan shiga mota sai dan gyara yake cewa ya maulana irin gaisuwa dai haka dan yake cewa yana so ya aiwatar da abubuwa da yawa ya ce amma ga inji nan sai dai kuma ba bodi bi ma'ana zuciyan tana son yi amma kuma jikin ya gagara bi ma'ana jikin yana masa gardama zuciyan nasan tana da jazba tana son yi abubuwa da yawa amma jikin kuma sai a hankali girma ya kama shi to har yanzu in ka duba za ga zuciyan ta da karfi ta da fawa amma jikin ne yake yin wannan gardama din alayi yarin Allah ya kara masa lafiya sannan ya ce wa dukhulu alal mar'ati shiga kan mace shi ma makruhi ne mutum ya shiga akan mace wa nazuru ilaiha ko kallo zuwa gare ta wanda zai jawo masa wani abu wa fudulil qawli wal amali da kuma yawan ainihin yin surut wanda ba shi da amfani ko ayyukan da ba su da amfani ana so mutum ya dage da ibada kamar yadda ya zo a cikin mustahabbi sannan wal mubalagha fil madmada shi ma kaiwa matuƙa wajen kuskuren baki ba a so bai azumi wala yubalik sa'imun fil madmada li annahu awla li alla yanquda kamar yadda mai qurtubi ya faɗa kar mai azumi ya kai matuƙa wajen kuskuren baki in kai da karfi ya ruwan zai iya wucewa kai a hankali in ka kai matuƙa shi ma makruhi ne ba a so saboda kar azumin kai kare wa idkalul fami kullu radibin lahu ta'amun wa majau sannan shigar da abu baki wanda yake danye ko da zai tofar da shi shi ma ka aikata makruhi kaman ka dauki danyen aswaki ka caka aswaki da shi kawai mai daci ka caka aswaki da shi ko kuma gishiri mutum ya dandana ko suga ba a so kwata kwata ga mai azumi sannan wa zawqul qidri dandana tukunya shi ma makruhi ne kaman mata masu girki saboda gudun kar ainihin wani abu ya je ya wuce kuma dama damar su dan kira yaro mai hankali wanda baya azumi wanda yake dan dabara su ce masa gishiri ya ji ko bai ji ba shi yafi kaiwa ainihin matuƙa wajen salama wal ifsar min an-nawm bin nahar yawaita bacci da rana shi ma ba a so sannan wal istinshaq sheƙar ruwa ainihin da karfi shi ma ba a so a mai azumi yayi wannan kenan sai kuma abin da ya shafi ganin wata in an ce an ga watan azumin wata ramadana to mutum ya yi ƙoƙari ya tashi ainihin da azumi sannan malam ya kawo shaidu da suke ganin watan suwaye ne sun faɗa za a yadda da sanarwa da kuma an gani a afirka misali yanzu a ce an gani a senegal ko an gani a morocco ko an gani a misira ka duk afirka ne ko kuma ainihin togo ko mali ko niger duka ƙasar afirka ne amma in ba wannan continent namu ba ne kamar misali a ce an gani a asiya ko wani wuri to malamai sun kawo maganganu cewa ba lallai bane a dauka ba sai an gani a wannan yanki na kasashe da suke wannan yanki din za a dauki azumi sannan an gani mutum yayi kokari yayi niyya na azumin wata ramadana kwana 29 ko 30 da haka daga nan ko ba wajibi bane a kansa kowace rana sai yayi niyya da su ba kowace rana yayi niyya a'a shikenan wannan niyyan ta isar masa sai dai Allah ya kiyaye ya rashin lafiya ya yanke in ya samu lafiya zai ci gaba da azumi sai ya sake niyya ko kuma ce ya yi tafiya ne ya yanke in ya zanto zai ci gaba da azuminsa sai ya yi niyya amma in ba wannan ba ba wajibi ba ne a ce kowace rana sai ainihin ya yi niyan wannan azumi din ba wannan kenan sai abin da ya shafi itikafi hukuncinsa ainihin a sunna ne sannan kuma wurin da ake yi ana yi a masallaci ne ko masallaci ya zanto na juma'a lokacin da ake yin sa kuma mafi karanci lokacin da ake shi shine yini da dare a mafi yawan sa kuma kwana goma kar ya gaza a wal ikhtiyar a Allah ya kusa an ashata ayyamin kuma ana so ya shiga itikafi kafin rana ya fadi daga daren ranar da zai fara yin shi gobe aka fara yau ka shiga kafin rana ya fadi gobe ya zamto ɗaya kenan in ya shiga kafin alfijir bai isar masa ba wannan kenan sannan kuma akwai sharaɗin itikafi ɗin? nan akwai sharaɗin itikafi ya zanto sai ya yi niyya sannan ya shagalta da ainihin ibada da sauran ayyuka na alkhairi sannan akwai abubuwan da suke bata itikafi abin da ya shafi misali kamar iji- ah, jima'i ko kuma abin da ah, mubashara kamar runguma haka na iyalinsa ko kuma maye abinda ya sasa maye da gangan da makamantan haka duka suna ainihin bata ainihin itikafi sai da lailatul qadri shi ma yana fara kwarai da gaske a cikin wannan wata ake samun shi an ce yawanci ya fi zuwa a cikin witri ranaku wanda suke kamar misali daren 21 ko 23 ko 25 ko 27 ko 29 wallahu alamu kamar yadda dai malamai suka kawo wannan shine a takaice abin da ya shafi itikafi da kuma ainihin watan azumi na Ramadana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya riskar da mu cikin wannan wata mai albarka sannan kuma ya bamu ikon yin ibada a cikin sa ya karbi kuma ibadun mu alfarman Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma za a yi zabe gobe na ainihin gwamnoni da yan majalisu na jiha muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa a yi lafiya ya zaba mana shugabanni na gari alfarman Allah sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala ya mana gafara ya cika mai cikan iyaye mai cikan malaman mu ya saka shi nan mu da alkhairi za mu tsaya ne akwai mai tambaya ya tambaya sai mu addu'a da lokaci yayi wallahi alam assalamu alaikum tun ne ainihin ya tsammanin gobe za a fara azumi to amma ba shi tabbacin watan ya dawo ko bai dawo ba wata ya kama ko bai kama ba sai kwanta ya bacci da safe sai ne ya ji labarin cewa lalle fa an ga wata ko da wani shi bai mai niyya ba to abin da zai yi shi irin wannan kama baki zai yi. zai kama baki akai azumin da shi ainihin washe gari sai a ci gaba da azumi in watan ya wuce zai rama wannan azumi na ranar farko din lalle haka zai wallahi alam wannan shi ko wannan yayi niyya ne ba yayi niyya cewa amma bai tab- bai- bai tabbatar da cewa an ga wata ko ba gani ba kawai a cikin gaibi yayi niyya in an ga wata gobe shi ma ya zai tashi da azumi bi ma'ana yayi niyya yau in an ga wata zai kwanta ya bacci in gobe ya ji labarin an ga wata to shikenan yayi niyyarsa tun yanzu in kuma ba gani ba to shikenan zai ci gaba da cin abincinsa to sai ida ce kuma shigarin an ga wata ko to tunda da an ga wata to abin da zai wannan niyyar nasa ba ta yi ba shi ma zai kama baki ne zai kama baki akai wannan azumin da shi bayan watan ramadana zai rama wannan azumi din da haka wajibi ne mutum ko da yayi bacci yayi kokari ya tashi kafin alfijir ya keto ya bincika ya tambaya shin an ga wata ko ba gani ba in an tabbatar masa cewa an ga wata sai ya yi niyyarsa kafin alfijir ya keto ko da karfe hudu ne yayi kokari yayi niyya in yayi niyya shikenan azumin sa yayi amma in mutum alfijir yake to sai ya ji labari an ga wata to kama baki zai yi lallai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu ya karbi ibadun ya riskar da mu wannan wata na Ramadana Fatiha da Salatul Fatih
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله